Wai, wai, wai, wai, wai, abokaina? Don Allah ku gaya mini abokaina, wai shin menene ke faruwa a garin Ratanga? Domin abubuwan wa, abun ya fara wuce gona da iri. To ita Halima ɗiya hangara wadda an ka kashe mandula a gabanta, ƙaƙa za ta yi. ita kuma ladidi babu hannunta kuwa? To yanzu yadda za mu yi, ku kunna rediyoyinku mu saurari ci gaban shirin yanzu yanzu nan kai tsaye rayuwa kenan.
Dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santar, santar ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata, baki da tausayi, baki kula ma dan kowa. Ungozama mai rama ga mai kula da dan kowa. Rama a gaishe ki keke muke yabon kullum. Aikin ki yai daidai. Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shi ka daina bugun matarka hakuri.
Shiri na ashirin da tara kashin kai.
kwantar da hankalinki salamatu komai zai do komai zai do daidai kai ki fa kai ki damu ki kwantar da hankalin ke ga inspector zina ma ta zo na san ta zo dan tam- tambayoyi ‘Yan mata, sannunku rabi, salamatu, san- sannunku. Lahiya lau, salamatu, ki kwantar da hankalinki, kin shigo, ki kwantar da hankalinki ki nutsu. Menene kika gani, menene ya faru a gaban idaninki?
eh da farko dai mutumin da aka kashe nasin kai suna magana shi da ladidi Mhm, ga dukkan alamu fada ne suke daga baya kuma sai ta ɗauko kuɗi mhm.
ta bashi To shi mutumin kin san shi, eh na saba ganin shi da yana zawa nan wajen ma'ajiyar littattafai shi kuma wanda aka soke ɗin kin taɓa ganin shi.
eh shi ban taɓa ganin shi ba kuma fuskar shi a rufe take da wani kyalle Kina daga ina abin ya faru?
ina daga can laɓe bayan matattakara To salamatu sannan ki- kin yi kokari sosai wannan kin cancanta a baki jinjina ta musamman saboda kin yi jarunta sannun ki da kokari na gode sosai salamatu sannu.
ki kwantar da hankalinki salamatu komai zai zo daidai ha ha to rabi madan nan ba wurin wucewa bane ba dan Allah dan annabi ka bar ni umma an ce miki ba wurin wucewa bane ne ta tana cikin wallahi dan Allah ka taimaka ka bar ni umma bi a to ke sanin yawa wayo Allah salamatu in ji da wani abu bai same ki ya na ganki kuma cikin wani yanayi ha da Allah dan annabi ga ya mini mi menene haba Na san dai abin ne ya dauka mata hankali saboda bata taba gani inda mutum ya mutu gabanta ba.
Ko Allah wayo Allah salamatu eh hakuri kin ji ata in shiru mana in shiru kake kuka kake tada min hankali Yanzu ki ɗauke ta kushe gida amma kahin haka nan ina son in tambaye ki shi wangadin da aka kashe kin san shi kin taba ganin shi.
in gani tsaya in gani kai a'a wallahi a'a wannan ban taba sanin shi ba ban san shi ba wallahi
Soja bi raka su su tahi.
a to madan bismillah aha to
Eh Bubakar kai ne wakilin wannan makaranta ta littattafai.
eh kwai da gaske ni ne amma dai wannan mutum da an kashe ina ganin shi lokaci zuwa lokaci tare da ladidi sai dai banga ya yi wata magana da ladidi ba ita ma kuma ladidin banga ta yi wani hita ba mai tsawo cikin wannan ɗakin makarantu Kana da tabbacin hakan?
eh to ban tabbaci
To, na gode. Yawwa, Ladidi, na san da yanzu kin yi dogon nazari, menene kike iya gaya mini?
Inspector Zina, na sha gaya miki mandula cikakken dan ciwatuwa ne a cikin ratanga.
To, kin san dai Ladidi illar dai mummunar shaida alhalin kowa ya san da cewa kuna harƙalla tare da ke da shi.
Eh, na san da haka mandula shi yake cilasta min ina sai da mayuka masu sa fata fari amma ni ba ni sai da wani magani na jabu isfaktazina don allah kar ki gayi magana ga a gaban juju don yana amsha iyana ya maida su ga uban su lamiyu yaji ya kama hanya zuwa wajen mai gidan shi sangare
we Salamu alaikum.
wa alaikum salam Ya gida, kai muna laya ko?
Ya ji.
Ya kwana biyu.
Barka.
An gode ma Allah.
muna lahiya An gode ma Allah.
lahiya lawala Lahiya, lau lahiya.
a to madalla madalla Lahiya, lau lahiya.
kai kai kai kai yaji Mai gida.
ya ne mandula ka kare da shi a, man- Ta mandula ta ƙare mai gida.
yawwa Sai dai wani ba da shi.
yawwa abinda nake so kenan na gode kai kai kai kai amma ka yi aiki to yanzu kana ji na Ina jin ka mai gida.
kai yaji ina baka yabon girma Madalla.
kuma aiki za ka yi tare da ni kenan kullum kana kusa gare ni Madalla. Ka ce na zama wani sabon Yawwa.
abokin aiki.
yawa yawa abin da nake so gare ka kenan To- to shikenan.
na gode Ni ma na gode.
sosai ka gani wannan aikin an kare da shi An ƙare.
yanzu matsala na shine wa hangara Hankara dai.
hangara dai hangara To.
kai yadda ya cuta mini To.
eh To.
shi ko ina so ka gane dai A kula da ita.
a kula da ita Magana dai a kula da hangara kake so. Yo mai gida ai baka san wani abu ba. Ai ni tun farko ma.
to kai in muka bi da tsarin ba da ita ce ya kamata a ce ta riga mandula mutuwa ma mutuwa yawa ya haka nan su to to amma duk da haka nan nan da ɗan lokaci kalilan a ita ma ta bi sahu ta tarda shi a can Yawwa.
sai mun aika ta shi kenan maka karewa eh abin da nake so kenan Kwarai ko.
aikin ka kenan kuma ko ka san ni in ana aiki tare da ni eh.
wannan harkan kudi ko wani abu babu masala abin da kake so da yanzu dai in kula da ita hangara saboda dan sirin ga da ke tsakanin ku ko shine ko yawa Eh, abin da babu- nake so kenan babu damuwa babu to yadda ka san ci- yunwa ciki na haka na santa ni Hankali.
kuma na san duk dubarar da zani ka gane ko mai gida ka kwantar da hankalin kai eh ni na yas- na san yadda za- za mu kama ta to ka san hangara tana da wata diya mai a sunanta salamatu yawwa salamatu eh.
ita to in mun samu salamatu kenan kaga hangara in yi in mun yi abin da muke so da salamatu hangara shi kenan dole kuma ta mana abin da muke so ta mun in ta ana- kare ana fito.
wannan shawara ta yi mai gida To, mu wannan.
kama salamata mu ga ƙaryarta
kenan hangara eh a kare a da kare da ita kare da mun garza ta ce mana eh aiki na saka ka yi shi da maza maza kuma maza.
ni zan aikata to shi kenan na gode na gode
jean paul ya ziyarci inspector zina zina ta karbe shi jean paul ya yi farin ciki
alaikum salam wa rahmatullah a inspector jean paul barka da aiki barka muna lahiya alhamdulillah to madalla
gaskiya inspector al'amarin nan akwai daurin kai
gaskiya ne jean paul babban daurin kan ma shine dibo ka ga dan jaridan gada ya bace da har yanzu ba a san ina ne yake ba amma ita hankuri tana da labarin cewa yana bincike biskan magunguna da ake saidawa na jabu sai dai ita ma dai har yanzu ta ce ba ta san ina yake ba saboda ta ji marabanta da shi Kai, yanzu haka ma dan jaridan nan kawai ana nan ana ta maganganu tana yiwa ma yana gidan shi kwance baya da lahiya ba a sani ba kuma ana ana cewa ya ɓace ka san shi mutum ne mai hikima saboda mutum ne mai basira sosai ni da kaina na so in ƙari da shi ƙwarai jean paul
to ni gamuwata da shi ma ta farko eh, akwai wani lokaci da ana shari'an nan ta hindatu shi ne gamuwata da shi ta farko sannan kuma kwanakin bayan nan na sabka daga aiki zan tafi gida na tsinka shi suna hitowa daga wani bene da shi da hankuri
shi da hankuri jean paul shi ne baka gaya mini ba don me yasa
A'a, inspector, ni ho bani shiga cikin abin da baya dubi na. A'a, barantana kuma al'amari na hankuri.
To jama'a salamu alaikum. Ina muku godiya da kuka baro ayyukanku kuka halarci wannan taro. Bayan haka kuma ina nuna matuƙar farin ciki da irin goyon bayan da ku duka kuka bada tun lokacin da lamarin da ya sama ya bullo. Eh, a gaskiya da ban so ba in sa ma'aikatan nan cikin wannan lamarin amma yanzu gaskiya ta bayyana saboda lamarin ɗaya sama ba shi kaɗai ba ne sun kai kimamin mutum ashirin wa'anda aka shayar da guba wa'anda aka ɗauki ɗawainiyarsu a nan gidan likitan nan bayan sun sha maganin gidan likitan nan
in zuwa wa ya faɗi haka
kaga nan komi yana nan wannan kundi da kuka gani hankuri ta samo shi daga hannun ɗan jaridan nan turawa wanda ya bata a cikin wani yanayin wanda har yanzu ba a gane mushi ba a cikin kundin nan akwai sunaye akwai ranaku akwai kuma fasarar zancen da aka yi da 'yan malatin da aka ɗauki ɗawainiyarsu a nan lalle laifi ne mai nauyi a matsayina na shugaban gidan likitan nan na ɗauki wannan nauyi na ɗauki wannan laifi a takaice da mun ƙare wannan muhawara na yanke hukunci wanda babu ta ce na ce babu wata gardama a bisa kan shi zan ajiye takarda ta ta murabus
wanga abu bai yi ba
abu guda nake fata gare ku yanzu ku ba juna hannu ku yi aiki tukuru ku karbi 'yan malati da muhimmanci don ma'aikatar ku ta ci gaba ina fatan da kowa za ya bada nashi kuzari bayan haka sai in ce muku haza wassalam
gaskiya abin bai yi ba Allah amin amin
Ni tana nan. To, ba ta kowa sanar ne kai. Ina ta buga kowa kuma.
to lahiya lahiya lo ha menene me kake tahe da shi me kake so ka gaya mini kuma to hangara abin da ya kawo ni nan wuri ki za in gaya miki eh ni ya wani abin wannan kin ni ko kin gani nan ko mutumin da ya ba da haɗin kai kin ji ko aka ba ya ba da ƙwaya ya ba da amincewa shi ya ba da maniyin shi a sa cikin ita wannan mata ta sangare ta aihu na samu mutumin na same shi kuma ya gaya mana diyan da aka yi duk kulle-kulle da kuka yi ya gaya mana komai da komai ba abin da ya raga mani na san komai a cikin lamarin nan shi ne zo in gaya miki nashi duk dai kewaye kewanka bai rasa zancen kuɗi ne ko to ba ni da kuɗi ne yanzu wa ya gaya miki magana kuɗi ce ke bari in gaya miki hangara ke wadda ni da ke magana kuɗi ba ita bace yanzu ba magana kuɗi tsakanin da ke kuma ina son in tunatar da ke da cewa da ni da ke wa yanzu mun zama ɗaya kuma ke ce na zo in yi wa magana ba sangara ba to nashi yanzu me kace so da ni ne me kace so in maka yau abin da nake so da ke yanzu kin ji ko kina yi na hangara Ina ji.
abin da nake so waɗannan takaddun waɗanda ke tabbatar da cewa sangar bai aihuwa da takaddun shi yaron sabon aihuwai To.
nake so ki gangame ke suke ban na su a- in tahi da su a wuri na son ya samun kulawa eh haba haba yaji yanzu da bakinka za ka yi min zancen takardu in baka su kai ma kai kan kanka ka san cewa wuri na takardun nan sun sahi- sun yi samun natsu- abun
in sun yi samun kice kin samun sun yi samun kulawa haba hangara in baki san wani abu ba to bari in gaya miki al'amurra sun sauya lamari ho ya canza ke sangare ya san cewa wa'annan takaddun suna ga hannunki suna wurin su wurinki kuma ya dauki alwashin cewa duk hanyar da za shi bi ya bi na ya ga cewa ya karbo su daga wurinki sai ya bi ta karewa da karo cewa yi ma zai yin garkuwa da ɗayarki salamatu eh ta haka zai sa dole in ya ce miki ki yi ki yi ko kina so ko baki so ijan aiko da mushe sangare ya bumbaro ma kanshi abin da baya iya doka dan in yace ya biyo kan diyata wallahi tallahi ni ko zan tona mishi asiri sai na shiga lungu da sako dandali wallahi na tona asirin cewa ga asalin uban dan shi ba nashi bane kwarai kau to naga je ka je ka na je ka ni da ke naga na ji sallama mai gida na je ka
Hangara? Hangara?
na'am mai Menene ya kawo yaji nan wurin? Me ya zo nema?
kuma mai gida shi kenan ko sallama babu to Abin da shi mu shiga ciki, mu shiga ciki, mu je, mu je. mu je.
kake zancen me ya kawo yaji gidanka to bari ka ji in gaya maka ba wani abu ne ya kawo yaji illa 'yan harkokinmu da muke yi a kansu ne ya zo kuma da kake wani zancen menene in kuɗi ya kawo ka wallahi sai dai ka koma don saboda ni ba ni da kuɗi a yanzu
wai ni kike ma magana kuɗi to bari ki ji ni na yatar da Allah wadai da kuɗaɗenki Ye?
kuma na yi da na sanin amsa kuɗaɗenki saboda kuɗaɗenki haramtattu kuɗaɗe ne ba kuɗin Allah da annabi ba ne lalle ku mai gida yanzu saboda Allah da bakinka ne zaka bude ka ce ka yitar da Allah wadai da kuɗin da nake baka Hmm? bancin duk unhwanin da ka yi da kuɗin da nake baka Ha? babu irin bukatar da ban biya maka ba yanzu ne ka gano cewa haramtattun kuɗi ne ko lalle ku mai gida ka cika butulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a mafarki ne kike gaya min wannan magana ko kuma a zahiri Lalaba.
yanzu ni- gaban diyarki kike furta munanan kalamai irin waɗannan amma ko wallahi ke kin zama uwar banza uwa bu- butulu
Mamma da Allah ki bari, ni ne na kira babana don ya zo ya kare ki. Da Allah ki haƙuri.
taɓe jan Eh, Lalle.
ina salamatu ku zo ku zo ku zamna ku zamna Ga muna.
wai wa magana barazanar menene salamatu take yi kaga ba wani barazana illa tana da bukatar ganin ka ne ta kira ka kuma ka zo kawai shine ehe salamatu akwai kulla kullar da uwaki take yi
Da Allah baba ki haƙuri.
kaga ni fa nan da nake ko da yake zakuwarta ma ya mini unhwani zan ci moriyarta amma ina so ka sani ina da ayyuka ga- gabana sai ka kama ta sai ku je tare ka gane saboda ina so in daidaita wasu ayyuka dangantaka da aikina Inna da Allah ki haƙuri, wallahi ba zan koma ba.
bi shi ku je kama ta da al- Ina da- ku je dan Allah ku je Ki haƙuri. To, ku je haba ni ma ina sarara ina zuwa ah inspector zina Salamu alaikum Aminu wa hangara.
alaikum salam Muna lahiya.
lahiya lo inspector zina To madalla.
sannu fa ya aiki Aiki alhamdulillahi.
to madalla madalla Eh hangara kin kira ni kin ce in zo yanzu yanzu nan da sauri kina son gani na menene dalilin da yasa kika kira ni?
eh kwarai haka ne inspector zina ina zuwa kaɗan eh inspector zina na'am kin ga wannan takardar ita ce shaidar da take nuna cewa mushe sangare ya zubo miyagun kwayoyi na jabu a cikin asibitin nan da tara tanga kin gane kuma su ne silan mutuwar yarinyar nan yar sama don haka ba yadda ma bai yi ba don cewa in kama mishi mu yi wannan sana'a amma na ki don ganin cewa ina da kwakwara shaidar nan a hannuna shine yasa yake mini barazana sannan kuma ya ce zai yi garkuwa da yata shi yasa nan neme ki inspector zina don allah don annabi ki taimaka mini saboda kai ya cutar da mu Hangara.
Na'am.
Har yanzu kishirwa ta bata cimma ruwa ba. Har idan kina son in taimaka miki to sai kin yi magana kin gaya mini gaskiya.
to naji naji zan gaya miki gaskiya inspector zina lalle sai da magungunan nan a cikin asibitin ratanga da kuma cikin gari ni ce sila amma ba wani abu bane ya sani illa kuɗi da nake da bukata sannan kuma yaron nan da ake tuhuma abdulaziz baya da laihi wallahi babu wani laihin da ya yi kin gane dan allah dan annabi inspector zina ki taimaka mini saboda kai ya zo ya cutar da 'yata ha? ya ce zai yi garkuwa da 'yata ha? ki taimaka mini dan allah dan annabi ki bani kariya Hangara ta tashi domin ta ware wani ɗan sanda ya tabke ta.
Shiki dan Allah dos idanun ki tsuru tsuru yanzu ko kun ya biki ji ba ni kike bukatar in taimaka miki ni babu wani taimako da zan iya miki bacin ma in kulle ki daure ki zani.
Dokta Sani ya sanar da mutane da za ya yi murabus. Jita-jita kan magana ta yi yawa kuma kowa faɗin ra'ayin shi yake. Rasuwan Mandula kuma da ɓacewar turawa ɗan jarida sun ƙara rikita al'amuran a ratanga. Yau da safe, Dokta Sani ya je ministan kiwon lafiya.
yawa eh dokta na'am eh wato dokta kai namijin duniya ne dokta ban san ba in ka san da haka ko kuma wani ya taba gaya maka ya wato da wuya ne ka ga mutum ya- ya rubuta takarda ya ce wa shi ya yi murabus gaskiya ne
to dokta a gaskiya abin da ka faɗi haka ne kana da gaskiya to sai dai ina son ka ƙara bani cikon bayani menene yasa kake so ka bar aiki a kan
ai yan magana suka ce ba ranar farauta ba ake tattalin kare kuma darakta ni har yanzu ina bisa kan bakana ina jiran sakamakon binciken da na ce a yi a sauran kan ko an can ma'aikatotin na likita har yanzu shiru haka ne kana da gaskiya to amma sai dai ka san shi eh, aka ce ka a yi miya ba a sa albasa ba mene nake nufi da wannan shine da cewa shi matsala na farko shine wannan mutuwar yarinya ta sama ka fahimta shine yasa duk wasu matsaloli suka kara suka yi kamari to amma kuma akwai magana guda da baka san da ita ba ka yi zancen takarda wadda ka rubuto na cewa kana so a yi bincike a wasu ma'aikatanni na wannan likita abin da nake so ka gane da cewa shine ba mu samu wannan takarda ba habbasa ga wa aka ba yaushe aka kawo ta wa ina wata wani ofishi aka aje ta
to director na ji duka wannan na ji ɗazu kayi mini zancen ka ba da umarni a yi bincike bisa kan magungunan da kamfanin nan da aka ba odar kawo magani yake yi amma ni har yanzu ina bisa kan bakana saboda na tambaya a yi mini bincike bisa kan ayyukan da rishin kula da sauran ma'aikatotin likita suka yi ba a yi mini wannan ba ina jira har yanzu
alkawali guda zan maka dokta e wato da ka fitar ganin zan sa bisa kan hanya wannan bincike za a yi shi kuma za ka samu sakamako yadda kake son shi haka za a yi shi kuma mu za mu yi shi a ilmance a hikimance za mu yi shi amma bayan haka dokta kaga ga takarda ta murabus ka tsaye da ita ba zan karbe ta ba a'a ni na riga na yanke hukunci darakta ya za ka ce ba za ka amshi takardar murabus kita ba ni yanzu ka gani na tafiya ta gida sai wata rana dokta dokta diba saurara shikenan ba
kenan jawabin da ka yi a ma'aikatar ku wanda jean paul ke gaya min wasan kwaikwayo ne A'a dakata in gaya miki yadda aka yi inda murabus ni na rubuta takardata kuma na kai ma babban daraktan ministan kiwon lahiya amma sai dai bai yarda ba da in yi murabus kin ke ni wannan mutumin ha ban yarda da shi ba na gano da cewa shigo shigo ba zirhi ce yake nan yana mini ni inda ma na saurare ki tun da farko da ta haye mini haka ne cikin rahoton ɗan jaridan nan akwai shaidun miyagun magunguna wanda kamfani ke saidawa a yau wannan da daraktan ma da kanshi ya faɗi wannan kamfanin ya riga ya mamaye duka kamfanin sufuri na ƙasar nan
shi yasa yake sai da magungunan shi a duk inda ya ga dama kwarai da gaske ni yanzu ne ma nike gano da wasu maganganu da kika riƙa yi mini lokacin da kike ce mini ɗan jarida turawa ya tsorata kuma ya ce miki kakki ma kowa magana in ba wanda kika yarda da shi ba kwarai ko kuma ina tuni da kina ce mini ya daɗe yana bincike bisa kan harakan nan har ya gano yadda tsarin yake ya gano inda ake aje maganin kwarai ko ya gano yadda ake raba maganin kuma ya gano da cewa mushe sangare ne umma a ba isa duka wannan abu haka ne
alo abdulaziz me ke faruwa
Dr. Sani barka da yau to gashi nan dai rahama ce ta hwaɗi amma dai bari in baka ita ku yi magana ka ji.
to
Allo, dokta, rama muna lahiya.
menene ke faruwa Haba, dokta, ba komi, ni lahiya ta lau. Su dai nake ta da hankalinsu, dokta, kar ku damu.
rahama dan uwanki ya ce mini kin haɗi ina so in san menene yake faruwa Haba, dokta, na ce muku babu komi, ni lahiya ta lau, dokta.
diba rahama zancen lahiyar jikinki ce muke yi ba abun wasa bane ba ina takardun binciken lahiyar take da kika yi
To, binciken ya nuna cewa akwai ƙari a cikin ma'aiwata, kuma a mugun wuri. Har sun ce ma yana da akushin ma'aiwa.
to na ji sun ce za su yi miki hoshi ne
Kun san, dokta, a wasu lokuta ƙarin nan suna rage girma har ya kai masu ɓaci kenan ka kuta da hankalin ku kun shi rahama wannan ba abun wasa bane ba ba ni dan uwan naki to gashi zan baku
Alo, Dokta Sani.
eh abdulaziz ka yi duk dubara da za ka yi maza maza rahama ta komo nan cikin garin ratanga
Insha Allah, Dokta Sani, ni da kaina ba zan juri ina ganin ta a cikin wannan halin da take ciki ba. Zan yi iya bakin kokari na mota horko muna shiga mu taho insha Allah ratanga.
to ya yi kyau sai an jima ah rahama ba ta da lahiya daga rakiyar dan uwanta jean paul ya ce mini ta je can ta kama musu aiki gidan likita ita uwar taimako gashi yanzu abin ya zo gare ta ya kamata maza mata zo ina jiranta da gaugawa wannan ba abun wasa bane ba
Anya kuwa dawowar Rahama a ratanga ba za ta shiga cikin wata matsala ba? Shi kuma Laminu ya samu ya shawo kan Ladidi ta dawo gidan shi. Anya kuwa shugaban ma'aikatar kiwon lahiyar garin ratanga ba yana zargin Dr. Sani da aikata sumogal ba. To ku dai biyo mu a cikin shiri na gaba.
Ungo zama cikin likita